أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا لهدي تلاتين قوة شابيو ميلادية هيهور النبي عيسى دم مريم عليهم السلام شكرة دبو بيو دقوم شاتكوس shekara ta musulunci yau ashirin da hudu ashirin da uku ga watan hudu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta talatin da biyu zuwa talatin da uku a yau insha Allah nan za mu tashi za mu ɗora a cikin suratul an'am aya ta talatin da biyu zuwa talatin da uku shafi na ɗari da talatin da ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karbi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta zama kuma mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce qad na'lamu innahu la yahzuruka alladhi yaqulun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Qad na'alam haƙiƙa mun sani, mun gaya muku cewa wato ita ƙad tana zakuwa littahqiq ga fi'ili mazi, waɗansu sun ce ba ta ƙara masa domin an ce alima ya sani, to kenan ba ta buƙatar wani tahqiqi da za ta ƙara ma fi'ili mazi, amma zance mafi inganci tana ƙarfafa shi. Qad na'lamu, amma in ta zo ga fi'ili mudari'i tana nuhin taƙlili wani lokaci ko takfiri wani lokaci. ma'ana in ka ce qad yakun yana yiwa ya kasance to amma aka ce cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala irin waɗannan fi'illan ba suna nufin wato karamtarwa ba a tabbaci suke nufi ba ka cewa qad na'lamu tana yiwa Allah ya sani a'a Allah ya san komai dan an ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada da irin ayoyin da suka kama da wannan ko li na'lama ayyul hizbayn bima ahsa lima labisu amada duka wannan ba yana nuna Allah zai sani ba wani ilimi sani wanda bai sani ba malamai suna fassara wannan zai bayyana a wajen li na'lam da abin da ya kama da haka wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ba wai tabbas Allah zai sani ba a'a Allah ya san da su ina fata an fahimci wannan dama mawdu'i ne a aqidance da lugha mutum zai iya yin bincike a kansa qad na'lamu lalle tabbas mun sani innahu la yahzunuka alladhi yaqulun yana bakanta maka rai abinda suke fada ko la yuhzinuka alladhi yaqulun yana bakanta maka rai domin muna da qira'o'i guda biyu imamu nafi wato ya karanta yuhzinu da dhamma sai ya zamanto wato fi'li ne ruba'i ahzana yuhzinu ihzanan an gane ko amma in an ce hazana yahzanu hazanan an gane ko dan haka wancan sulasi ne wannan ruba'i dukkan qurra sun karanta da fatha imam nafi ya karanta da dhamma amma abu ja'far rahmatullahi alaihi cikin qurra guda goma a cikin suratul anbiya shi ko shi kadai ya karanta la yuhzinuhumul faza'ul akbar da dhamma a wannan gurin an gane ko wannan mas'ala ce ta ilmul qira'at innahu la yahzunuka alladhi yaqulun na'lamu fi'lin muta'addi yana buƙatar fi'li guda wani lokaci wato maf'uli guda wato kamar kace alimtu darsa wani lokacin yana bukatan maf'uli guda biyu alimtu muhammadan qa'iman sai malamai suka ce to wannan jumla ta innahu ita ba ta dauka i'rabi sai ta zamanto ta tare wurin waɗannan maf'ule guda biyu an gane ko tunda in ka wajen i'rabi ita jumla ba ka iya cewa jumla za ta dauka fatha ko kasra sai ka ce saddat masaddal maf'ulaini ko masadda al maf'ul qad na'lamu tabbas mun sani muna da sanin cewa ko muna da masaniyar cewa innahu la yahzunuka alladhi yaqulun yadda al'amarin yake yana bata maka rai alladhi yaquluna abinda suke fada da yawa daga cikin malaman tafsiri suna fassara alladhi yaqulun abinda suke fada game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan mas'ala ta farko da zamu fahimta shine alladhi yaquluna ita kalima ta alladhi tana dauka al'umum to sai ya zamanto alladhi yaquluna abinda suke fada in am ne dole sai mun yi takhsisin shi domin ba dukkan abinda suke fada ba yake bata ma manzo sallallahu alaihi wasallama da rai domin in sun faɗi magana ta gaskiya ai zai yi farin ciki waɗansu malamai suka ce a'a ba amu ne makhsus ba a'a amun ne urida wato urida bihul khusus kafin ma a yi maganar dama abin da yake bakanta mishi da rai ake nufi kenan bai ma shiga ciki ba dan haka sai ka fahimci wannan Allah ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al mutanenka sun karyata a'a ba ana nufin dukkan mutanensa ba sashe daga cikin mutanensa an gane ko don haka alladhi yaqulun abin da suke faɗa sai waɗansu suka ce abinda suke faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko suna cewa manzo mawaƙi ne ko ba haka ba wato bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun wani lokaci su ce mahaukaci ne wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alaihi adh-dhikr innaka lamajnun wani lokaci su ce kuma wato mai sihiri ne qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin wani lokaci su yi suka dai game da manzo suna yin suka da izgili da manzo sallallahu alaihi sallam cikin abubuwa da dama su ce sahirun kaza da abin da ya kama da haka to amma sai muka ce anan abin da suke faɗa wanda yake ɓata mu manzo sallallahu alaihi wasallama da rai shine abin da suke faɗa zuwa ga haƙƙin ubangiji domin bai dace a ce manzo yana jin baƙin ciki akan maganar da aka faɗa masa ba fiye da abin da suka faɗa ma ubangiji an gane wannan da kyau ko lokacin da aka taɓa manzo Allah shine subhanahu wataala yake magana ko lokacin da za a yi masa falala sai Allah ya maida dabirin zuwa gare shi amma lokacin da za a kare ubangiji sai Allah ya sa dabirin manzo shi zai kare shi inna a'tainakal kautsar nan manzo ne aka faɗin ni'imar da aka yi masa sai Allah ya to ya bude surar da dabirin sa amma wajen tauhidi sai Allah ya ce qul huwallahu ahad manzo ne zai magana an gane ko da haka anan dai abin nufi kada mu ɗauki cewa duk da yake waɗansu malaman tafsiri sun nuna wato manzo abin da suke faɗa ga manzo amma ba shi kaɗai ba domin an tanka wato an sha makance game da abin da ake faɗa zuwa ga manzo wannan sai zama to akwai tafsiri ba a tafsiri amma dukkan abin da ya saba ma addini an fahimci wannan da kyau domin suna faɗin maganganu zuwa ga Allah subhanahu wataala wa in qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi adhabin alim manzo ku ya kamata a ce yafi jin haushi lokacin da suka faɗi magana wadda bata dace zuwa ga Allah ba fiye da lokacin da za su faɗi magana da bata dace da shi ba mun fahimci wannan ko da wani kawale waiwayo muna ko abin da za su faɗa game da alqur'ani su ce alqur'ani ƙarya ne ba gaskiya bane kaga ya kamata a ce manzo ya ji zafi na magana da aka faɗa wato akan alqur'ani fiye da magana da za a faɗa a kansa an gane ko ko kuma abin da za su faɗa ga addinin musulunci shi ma yana ɓata mu manzo da rai ko abin da za su faɗa ga magoya bayansa a takaicin dai takaitawa dukkan abin da yake da alaka da gaskiya in sun yi magana zuwa ka suka zuwa gare shi ran manzo yana baci an gane ko shi dai ne abin da muke gani wallahu ta'ala a'lam qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun al-mawsul alladhi malaman balaga suka ce an kawo shi wadan suka ce ijazan domin alladhi yaqulun abinda suke fada Allah ya kawo shi dan ya takaita magana mai yawa dan abinda suke fada cikin alqur'ani yana da yawa su ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza ko ba haka ba to kaga da zaka tsaya kan wannan zaka iya samun aya 100 ko 200 ko abin da ya kama da haka waɗanda suke magana akan abubuwan da suke fara waɗanda ba su dace ba an gane ko domin za a kawo wannan za su kawo wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzarun kaga irin wannan maganganu da suke faɗa ai maganganu da suke bata ma manzo da rai ko ba haka ba wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kaga a ce manzo wa قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب كذا وأن مغنغنون ذا أبيسو موضوع إلي وأن سي أن واتو سي أن شالو كتيما يوا كافي أسامو تو أما للإيجاز شكا الذي يقولون دكا أبين ذا سفتا يا قمسو أشكين ونن كلمة وأن سمع لمسكة يا كاوشي تحاشيا saboda wato magana wadda ba ta da kyau na Allah bai ma son ya ambace ka an gane ko alqur'ani yana da wani uslubi in magana tana da nauyi sai ya dauki lafuzza ko kinaya sai ya yi amfani da ita a mafi yawancin lokuta Allah ce uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum kaga arrafasu sai an yi ma bayanin sa ba a shiga cikin tantancewa ba a ce lokacin da aka yi kaza da kaza da kaza da kaza arrafasu kawai aka ce an gane ko kenan Allah subhanahu wataala bai son ya faɗi abinda suka faɗa zuwa ga manzo ko kuma abinda suka faɗa zuwa gare sa a wani lokaci an gane ko ko abinda suke faɗa akan addini ko abinda suke faɗa a wato ga magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato kimar su da darajar su a wajen Allah subhanahu wataala waɗansu malamai suka ce a'a ya kawo shi lil ijazi an gane ko Allah ya kawo shi don takaitawa an gane ko walit tahashi kuma don saboda ya nisantar da kansa da faɗin irin waɗannan lafuzza da suka faɗa fa innahum la yukadzibunak lalle su ba sa ba kai suke ƙaryatawa ba ko la yukdzibunaka qira'a guda biyu imamu nafi' da imamu al-kisa'i sun karanta fa innahum la yukdzibunaka an gane ko da tahqiqi kenan wato sai zaman to ruba'i ne na akzaba yukzibu ikzaban an gane ko in muka karanta qira'a ta jamhur kuma fa innahum la yukazzibunaka sai zaman to fi'li ne mudha'af kazzaba yukazzibu takziban ruba'i ne wanda yake dukkan fi'ilai wanda suka wuce sulasi qiyasi ne inji malaman lugha an gane ko to fa innahum alfa'u wannan da Allah ya kawo waɗansu malamai sun ka ce litta'lili ce sanwa nuna illar da tassa aka ce fa innahum la yukadzibunaka ai li annahum la yukadzibunaka dan ba kai suke karyatawa ba waɗansu malamai sun ka ce wannan fa'un sunanta fa'ul fasiha in an ce fasiha tufsihu an makanin wato an kalamin tana bayyana akwai wani magana wanda aka kunshe yadda magana take fa in kana yahzunuka zalika in ya kasance yana ɓata ba da rai li ajli takzibi saboda ƙaryatawa da suke yi to fa innahum la yukadzibunaka sai aka nade wannan magana fa'un din wanda ya san larabci da kyau zai zo ya kaddara wannan magana ko abin da ya kama da ita waɗansu malamai suka ce wannan fa'un littafri'i ce at-tafri'u daga al-far'u ne shine rassa ma'ana reshe ce ta wannan magana ai fa'alna zalika mun aikata wannan abinda wato muka bari suke aikatawa yatafarra'u alaihi abinda zai zamanto wa reshe ga wannan magana inna nusabbitu fu'adak muna tabbatar da zuciyarka wa nashrahu sadrak muna yalwatar da kirjinka bi i'lamika muna sanar da kai annahum la yukadzibunak ba kai ne suke karyatawa ba an gane ko malamai sun kawo sababun nuzul na sabkar wannan aya daga ali radiyallahu an wanda imam at-tirmidhi ya fitar da wannan asarkin da imam al-hakim da imam ibn abi hatim da imam ibn jarir at-tabari da imam ad-daruqutni da imam suyuti a cikin durrul mansur ya kawo shi da imam al-wahidi daga najiya an ka'ab mursal wanda ba a kai shi ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma akwai wadanda an ɗaukaka su har zuwa an kai su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ma'ana dai ya kai har lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka yi sabani kan ingancinsa da sun ingancinsa saboda akwai wani mai riwaya da ake kira Ishaq as-Subai'i waɗansu sun ce ƙarshen rayuwarsa ya rikice sanar da sun shiga cikin kansa kuma ana tuhumarsa da tadlisi koyi waɗansu abubuwa wani lokaci ya ce an to wani lokacin in an san mutum yana tadlisi wanda malaman hadisi su sa abin da ake nuhi da tadlis na taswiya da shuyukh suka ce to nan za a da'afar da shi amma imamu Sheikh Albani ya da'afa shi amma Sheikh Ahmad Shakir da Imam Shu'aib Arnaut waɗanda su ma manya manyan malaman hadisi ne wanda sun yi tahqiqin na Musnad Imam Ahmad da sauran littattafan hadisi su sun nuna ya inganta saboda turkin shi sun zo a wuri daban-daban menene asar din yake cewa anna kuffara makka kafirran makka ka abi jahal da abi kaman misalin abi jahal wan nadr bin haris da hanar an haris wa nudara'ihi da kuma tamkarsu qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun ce ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi nahnu la nukadzibuk mu ba ma ƙaryata ka ba kai muke ƙaryatawa ba wa na'lamu annaka sadiqun amin mun san cewa kai mai gaskiya ne amintacce ne walakin hadha alladhi ji'ta bih sai dai abinda ka zo da shi huwa alladhi nukadzibuhu ko nukadzibu bihi shine muke ƙaryatawa a wata riwaya Abu Jahal kuma ya ce cewa a da mu da Bani Hashim suna shayar da wato alhazzai muna shayar da alhazzai mana muna ba su abinci suna yi madaki hidima muna yi madaki hidima amma yau suna cewa wa yaquluna fina nabi suna cewa mu fa yanzu muna da annabi wa mallana bi hadha mu ko ba mu da wannan kenan ko da mun san gaskiya ke mu ce ƙarya ne saboda mu kare martaba ta wato family din namu ko fami kamar yadda ake faɗa an gane ko ibnu ashur ya ce to wannan ko da ya tabbata tunda mun ce akwai sabani yake cewa ba abu jahal ya faɗi wannan ba dan yayi imani da maganar lanu kadhibuka a'a ya faɗi wannan don yayi izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna yankewar kamnar manzo ga yin imani da shi domin wanda yake faɗin wannan yana son a bashi lafiya ne mutum ne yana so ya zo magana ce a'a ba kare saka nake ba amma dai ni dai ina son haka dai abin nan ban yarda da shi ba to kaga yana son ya ce maka don Allah dai ka bar ni duk yadda ta kai ta kawo dai ko da wannan ƙaryatawa ce wato asbabun nuzul wani lokaci mun faɗa cewa tana yiwa su zamanto sababun nuzul ne mubasharatan wani lokaci kuma saboda ma'anar ta yi kama da shi kenan sai malamai su da tana shiga karkashin aya wallahu ta'ala a'lam fa innahum la yukadzibunak ko la yukdibunaka a ka'idan larabci ana iya isnadin abu zuwa ga jama'a amma ana nufin wasu daga cikin su kamar yadda muka faɗa wa kazzaba bihi qaumuk ana nufin wata jama'a daga ciki ba dukkan su ba to wannan shi ma la yukadzibunaka da la yukdhibunaka duka suna iya shiga ciki an gane ko domin mi domin za a cewa jama'a wasu sun aikata to amma sashen su ake nufi kamar yadda zo a cikin alqur'ani domin wani na iya cewa ai ƙarya ne ya za a yi a kawo wannan alqur'ani ma ya tabbatar da wannan a cikin suratul baqara an gane fa in qatalukum faqtuluhum to sai a riwaya ta Imam Hamza da Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sai sun ka karanta fa in qatalukum faqtuluhum kaga fa in qatalukum in sun kashe ku faqtuluhum ku kashe su to mutumin da aka kashe kuma ba zai iya kashe ba kenan ana nufin in sun kashe sashen ku ku ku kashe sashen su an gane ko wanda ma ya zo har yanzu wato a cikin suratu Ali Imran wato wa qatalu wa qutilu jamhur su karanta Hamza da Kisa'i da Imam Khalaf sun karanta wa qutilu wa qatalu kaga wa qutilu an gane aka kashe su wa qatalu suka yaki kaga bayyuwa bayan an kashe su su yaki ina fata an fahimce ni haka yanzu a cikin suratul tauba da Imam Hamza da Imam Kisa'i da Imam Khalaf sun karanta fayuqtaluna wa yaqtuluna ay fayaqtuluna wa yuqtaluna amma sai an kasa fayuqtaluna wa yaqtuluna qira'a ce kuma tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fayuqtaluna za a kashe su wa yaqtuluna za su kashe ma'ana sashe za su kashe sashe za a kashe su ina fata an fahimta dan haka dai wannan usulubi ne na alqur'ani ana iya danganta jama'a ana nufin sashen su an gane ko kamar yadda Allah ya faɗa mutanen annabi salih fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kaga nan can wani wuri ce fa aqaruha fa asbahu nadimina amma ce fa nadaw sahibahum fa ta'ata fa aqar to mutun ne ya kashe ta a ana nufin shi ya kashe amma kuma da umarnin sauran jama'a an fahimci wannan da kyau saboda muna cikin lokaci wanda yake yana da matsaloli malaman luka suke cewa da malaman qira'at da tafsiri suka ce da kazzaba da akzaba wani lokacin ma'anarsu daya kenan da qira'a ta la yukadzibunaka da la yukadzibunaka duka ma'anarsu daya amma waɗansu malamai suka ce a'a in an ce kazzabahu an gane ko ana nufin ya danganta shi zuwa ga ƙarya ya ce wane makaryaci ne amma in an ce akzabahu wacce ta yukdibunaka ma'ana ya same shi a matsayin makaryaci an gane ko akwai bambanci tsakanin ka ce wane makaryaci ne ko ka sami wane yayi ƙarya domin ba duk mutumin da an makaryaci ba an gane ko wato ba duk mutumin da yayi ƙarya ba yake a matsayin makaryaci tana yiwuwa dan adam wani lokaci a same shi yayi ƙarya saboda dan adam yana sabo wani lokacin koko saboda wadansu abubuwa da za su iya gittowa an gane ko amma imamul kisa'i yace in an ce akzabahu shine an ƙaryatar da abin da yazo da shi ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce a'a danganta mutum zuwa ga ƙarya daban wato samun shi a matsayin makaryaci yana daban domin dan adam yana iya yin ƙarya shi kanshi bai san yayi ƙarya ba tana yiwa ya manta tana yiwa kuskure aka gaya mai shi ma ya faɗa da kuskure tana yiwa tilastar da shi aka yi kamar irin wannan zamanin namu an gane ko to kaga abubuwa dai daban-daban suna iya zuwa waɗanda za su sawa ɗan adam ya yi ƙarya wani lokaci ko ya yi saurin hukunci daga baya sai ya gano cewa ya yi kuskure fa innahum la yukadzibuna ba kai suke ƙaryatawa ba ko ko ba su same ka maƙaryaci ba kenan sai ya zamanto wato ba su same ka makaryaci ba shi tabbas dukkan kafirai ba su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wato makaryaci domin gaskiya ke yi amma la yukadzibunaka ba su danganta ka zuwa ƙarya ba su manyan sun san abin da ka zo da shi gaskiya ne amma sun bi hanyoyin da za su wawaitar da hankalin ƴan uwansu an gane ko da magoya bayan su Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin an gane ko walakin na bi ayatin lahi ya sai dai azzalumai suna yaƙi ne ko suna musun ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala nan bi ayatin lahi ya an kawo ba'un saboda ta'alluki da fi'ili nuna abin yayi wato wato ittisali kai tsaye wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa ma'ana lake kenan wamsahu bi ru'usikum kaga abin ya gani sun dauki ƙaryata wasu har sun dangana ta zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan ko da sun danganta ta zuwa ga ƙarya sun ƙaryata ka shi yasa Allah kawo wannan ba wai ana nufin su ƙaryata shi a zahiri ba amma bari ba da kai suke yi ba da mu ne suke yi duk wanda yake yaki da mallamai ba da mallamai yake yaki ba hakikatan da Allah subhanahu wataala yake yaki amma saboda bai fitowa fili wani lokaci shi yasa yake labewa yace malaman nan sun ce kaza sun ce kaza wadansu malamai suka ce wannan yake nuna cewa hankalin larabawa hankali ne mai kyau domin sun gas sun san gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi imani da shi ba sai suka ce to wannan ya ya salamu laraba sun samu bambanci tsakanin su da wasu al'ummomi amma wannan ba gaskiya bane kafirai da yawa waɗanda aka turo musu al'ummomi sun san gaskiya suke yi tunda mutanen Fir'auna Allah ya ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa to ina dalilin cewa wannan kawai laraba suke da irin wannan hankali a dan adam ne dai zuciyarsa in ta yi tsatsa to sai ka samu yana jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala Allah shi mu tsari فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون to menene maganin wannan bakin ciki da la yahzunuka alladhi yaqulun ya zaka yi ka samu magani sai Allah subhanahu wataala ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko wato walaqad na'lamu wato walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi ko kai sallah wa kun minas sajidina sai ka zama cikin masu jada in fasabbih sallah ne wa kun minas sajidina an faɗi ababe daban-daban da a cikin ta in kuma fasabbih kai tasbihi ne kharijus salah wa kun minas sajidi ka kasance daga cikin masu jada kenan sallah tana ni tana maganin bakin ciki an gane ko kuma ba wannan ɗaya take yi ba a'a tana da fa'idodi masu yawa shi yasa kake ganin Allah yana wato yawan kawo ta yi muƙarana da ita a cikin ayoyi da dama tare da zakka wa aqimus salata wa atuz zakata fiye da wuri hamsin a cikin alqur'ani domin sallah haƙƙin ubangiji ne ka gyara alaƙarka da Allah zakka kuma haƙƙinka da bayan Allah domin ka gyara alaƙarka da bayan Allah kuma ka samu rabauta wajen Allah an gane ko sallah fa'irinta suna da yawa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai tabbas kana yin sallah ta gaske din waɗansu malamai sun ce lokacin da kake yin ta ba za ka iya sabo ba saboda sun kalli wannan domin da yawan musulmi suna yin sallah amma suna sabo suka ce to lokacin da ake cikin yi ba a yin sabo ba gaskiya bane ko cikin sallah ana sata ana kaza a'a in dai mutum yana yin sallah wadda Allah ya umurni da ita to tanha anil fahsha'i wal munkar an gane ko imamu ahmad ake kawo labarin sa wani mutum ya zo ya ce malam na ajiye kuɗi na a cikin gida amma ban san inda na ajiye su ba ina son kai mini abin nan kai mini ka nuna mini ina ne suke kusa akwai wanda suke son a buga musu kasa ko a ja wata aya babu wata aya da take nuna inda kuɗi suke sai imamu ahmad ya ce to babu laifi kana son ka samu waɗannan kuɗaɗen da aka ce eh ya ce to ka je kai raka'a arba'in sai ka zo sai nuna ma inda kuɗin ka suke da ya je alwala ya sallah ya yi kabbar a yi samu ya nafila raka'a biyu ya sallame ya wasu biyu ya tashi yana tsakan raka'a ta shidda sai ya tuna shi ya tuna mai da kuɗin sai ya ga inda suke sai ɗauko da ya zo ma imamu ahmad sai ai naga kudin yace ni na san shi dan bai barin kai raka a 40 bai ga mai kudin su an gane ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar salla ana yin ta saboda tunawar ubangiji Allah ya ce ba annabi Musa alaihi salam wa aqimis salata li dhikri ko ba haka ba salla in ana yin ta ana samun yarda Allah wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbih mardiya sannan kuma an yi umurni wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya tun shi na cikin tsumman goyo an gaya mishi annabi Isa ko ba haka ba alaihi salam sannan kuma ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina shina daga cikin abin da ke sa mutun shiga cikin wutar saqara Allah shi muna tsari ko gayya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya adaa'u salata ba wai taraku salata ba a'a adaa'uha sun tozartar da ita suna yi wani lokaci ba su yi koko suna yin irin yadda ransu yake so an kace gayya ba su shiga to Allah shi muna tsari da irin wannan gayya domin ba irin gayan to bane wanda yan ana jin yunwa za a ci an gane ko cikin suratul baqara Allah faɗi sifofin masu shiga aljanna alladhina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ko ba tana daga ciki ba sannan cikin suratul mu'minuna am kawo sallah qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un a ƙarshe an kace walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun haka aka bude da ita illa al musallin a cikin suratul ma'arij an gane ko alladhina hum ala salatihim da'imun sannan kace walladhina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramuna dan haka dai a takaice sallah tana da fa'idodi da dama maudu'i ne wanda wani zai iya dauka dauki as-salatu fil qur'anil karim ko fawaidus sala ko abin da ya kama da haka dan ya bincike mu samu fa'idodi masu yawa an gane ko daga cikin hadisan da suke nuna fa'idodin sallah akwai hadisi na Anas dan Malik wato wanda Imam Nisa'i ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisi yake cewa waju'ilat qurratu ayni fi salah an sanya natsuwa ta ta zamanto a cikin sallah mu ko an sanya damuwan mu a yanzu ta zamanto aina a cikin sallah kuma muna koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai hadisi na Huzaifa wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan manzo Allah ke cewa kana idza hazabahu amrun an gane ko sallah idan wani abu ya dame shi an gane ko sallah zai je yi sallah mu ko kuma cikin sallah ne muke samun damuwa kaga an samu akasi har yanzu akwai hadisi na Anas wanda ya zo cikin musannaf wato radiyallahu anhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musannaf na wato abdinan yake cewa inna ahadakum dai daga cikin ku idza qama fi salatihi idan ya tsayu a cikin sallarsa fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa ne da Allah kaga ganawa da Allah ya kamata a ce kashi ya khudu zinatakum inda kulli masjid amma sai ka iske mutum yana da riga wadda ko ina bai iya zuwa da ita amma yana iya zuwa masallaci gaban Allah subhanahu wataala amma in zai hadu da minista in zai hadu da wane ne in zai je wajen hira sai an duba an tace an yi minti 30 40 awa biyu yana wanka da gyare-gyare da bidami saboda je gaban masoyarsa karshe kuma ko da ya zuwa sai ki iske wani kaga al'amari sai ya lalace ya dawo gida cikin bakin ciki khasirar duniya wal akhirah ke Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin da wannan ma'ana da Imam Ahmad da Imam al-Baihaqi da sauran malaman hadisi sannan kuma har yanzu akwai hadisi wanda yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Salim ibn Abi Ja'ad an gane ko daga rajulin min Khuza'a wani wani mutum ne daga Khuza'a to in an ce rajulin a wajen malaman hadisi da'ifi ne in ba sa in ba sahabi bane an gane ko shi yasa Imam wato a cikin manzumatul baiquniya yake cewa wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham hadisi ne wanda akwai rawi an ce ar-rajulin waye shi to amma in sahabi ne babu matsala shi yasa ɗan shi a sai su ce a'a ai ibnu hajar al-asqalani yayi littafi ya sanya masa suna al-isaba fi tamyiz as-sahaba da a nuna wai sahaba wannan da'ifi ne wannan ba da'ifi bane ƙarya suke yi a'a yayi don a bambanta su ta hanyar wani dan wani wani dan wani don sunan su wani lokaci yana iya zuwa lokaci iri daya ko har ma sunayen mahaifin nasu da kakakin nasu amma ƙarya suke yi Allah shi mun tsari da wannan akida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake cewa aqimis salata ya bilal ka tsaida mu da sallah ya bilal arihna biha wato ka sa mu na nishadi nan ba ka hutar da mu daga sallah ba ba a neman hutu daga sallah amma arihna biha ka wato sa mu na nishadi da sallah ba wai nan ka bar sallah ba ko ko mu samu mu huta da sallah dan haka da ƴan uwa musulmi sallah tana da muhimmanci mai yawa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsayar da sallah فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سيدي الظالمي da ayoyin Allah ne suke wato abin nan ya kawo shi dan ya nuna illar su tassa suka yin wannan zalunci ne suke yi domin yana cewa walakinnahum zalimun ko kuma wato walakinnahum bi walakinnahum bi ayati Allah yajhadun amma tace walakinnal zalimina dan a nuna ma azzalumai ne kuma ayi iyakin akan duk inda azzalumi yake zayyin wato wato fito na fito da ayoyin Allah subhanahu wataala kuma dan saboda ayi ijazi domin azzaluman suna da yawa suna da yawa azzaluman ko ba haka ba domin za a ce wani da dan wani da dan wani kaga kafin a kawo kafiran maka kafiran madina kafiran a'a ko mu kaudata kafiran maka tun da wannan lokaci su ne ake zance to da suke jaye da ayoyin Allah sunayen su suna da yawa amma da an ce azzalimin magana ta kare sun shiga ciki an gane ko to dan haka duk wanda ya kama da su to ya zamanto azzalumi kuma zai iya zamantowa kafiri wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun a cikin suratul ankabut dan haka dole duk mutumin da yake da matsayi na siyasa ko wani kare haƙƙin dan adam ko ma musaqqaf ko wani katib marubuci ko ma waye shi yayi ko malaman da suke karɓar kuɗi saboda yaƙi da ayoyin Allah wallahi sai hatara da kansu kakka zo kana cewa a'a mu ƴan siyasa ne muna kaza muna kaza domin an ka ce abinda as siyasa wani yana bayyana ta fannu zafri bil mal ka sai da za ka yi ka samu dukiya minal aghniyai daga mawadata wata ayyidi minal fuqara ka samu goyon bayan su ko talakawa bi hujjati himayati ahadihima minal akhar sai ka ce a su waɗancan ka ce zaka talakawa ka ce zaka kare su daga su waɗancan masu matsayi su ko masu matsayin ka ce muna nan kokarin mu jawo muku su kaga dan saboda a samu dukiya to ita ce siyasa ina fata an fahimce ni wani kuma yake cewa as-siyasiyu dan siyasa ba ko wani ne daga cikin su ba ko ba haka ba rajulun yahuzzu yadayka musafihan qabla al-intikhabat shine mutumin da zai jijjiga hannunka kafin ayi zabe a kare ya nuna maka muna tare da ku thumma yahuzzu kiyanaka ba'da fawzihi fi intikhabat sannan ya girgiza ka gaba ɗaya ne mai halakar da kai bayan ya samu cin nasara a cikin zabe waɗansu ma sun ka ƙara sun ka ce wato yana zamantowa wato sadiqan ba'da mansubihi in ya kare mulkin sa sai ya dawo ya koma abokinka bayan ya kai ka gidan kaso ya zalunce ka ya tuke ka sannan kuma yayi watsi da waɗanda aka tafi tare da su waɗanda suka goya masa baya a lokacin da yake mulki da lokacin da yake neman zabe tunda yanzu babu wani abu wanda zai yi da su amma kai kuma yanzu tunda ya tuke ka son ya kai ya nuna maka kai masoyin sa ne wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ba a gane halinsa sai ya cimma burinsa shi yasa kuɗi da kaza da matsayi da mi da mi suna nuna kuɗi da matsayi suna nuna halin mutum wanda a ɓoye dama mutum da yana talaka bai nuna girman kansa ba wai kuɗi ne suke sa ɗan adam girman kai ba a'a mutakabbiri ne amma lokacin da ya samu dukiya lokacin nan ne zai yi girman kai haka kuma mutane suke mutum in yana so da wata bukata wato gun mutane sai ya yi kankan da kai ya zama to mutum salihin bawa radda ya cimma burinsa sai ya bayyana wannan mummunar ɗabi'a ta shi Allah shi mu tsari da irin wannan dan haka ba su kaɗai bane wannan al'amari ya shafi kowa waɗannan maganganu da muka kawo cikin littafin amsalun wa aqwalun alaliyya a gane akwai malami da ya tattaro amsal wa aqwal maganganu na hikima da kuma misalai na duniya na Abdurrahman Bakar dan kasan Misra ne kaga wannan shi ma maudu'i ne ka dauki misalai cikin Alqur'ani kai tahlilin su kana eh kai bincike na jami'a ko bincike na wato gabatar da muhadara akan wannan ko ka dauki misalan da suka zo cikin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka dauki cikin na Larabawa in kai larabci ne kake ji ko kana son bincike kan yaren larabci kamar jamharatu amsalil arab suna nan misalai misalai da kuma hikimomi ko karin magana an gane ko kuma zaka iske fil ghalib a cikin dictionary ko dictionary ko qawami ƙarshen littattafan ko farkonsu za ka ana ka proverb proverb ko probab wato ana nuna cewa ga karin magana wanda za ka iya amfani da shi da haka dai shi wannan sai tattaro na duniya kabila kaza tana da kaza in ka same shi kaga ka haɗa wayan mutanen duniya gaba ɗaya da haka dai dukkan azzalumai duk inda suke a kowane lokaci musamman wanda yake zancen kada haƙƙin ɗan adam da mutumin da yake cikin aikin jarida da wanda yake malami ne na zamani da 'yan siyasa dole sai sun yi hattara domin matsalar siyasa ta duniya a yanzu shine at-taswiq ana tallar bukatocin mutane saboda cin buri na duniya shine babban matsalar malamai suna talla su ma wadanta suna talla hatta da Allah an dauke shi kayan talla domin lokacin da za a je yakin neman zabe za a nuna musulunci da kare musulunci a zo ana addu'a ana ɗaukar hoton mutum ana kawo malamai suna addu'a bayan an kare kuma a ce malamai suke kawo tashin hankali malaman nan su suke kaza su suke kaza su suke sawar mutane suna bijiye mu shugabanni ba su da ladabi ba su da biyayya za a yi kaza za a yi kaza kaga kenan Allah ma ya zan kasan kasuwanci kenan duk wato matsalar siyasa shine duk abin da zai hana mu cimma burin mu to wannan abin ya kamata a kawar da shi koma menene sannan duk abin da zai sawa a ci buri to a yi amfani da shi don a cimma wannan burin ko menene ya halatta alghaya tubarrir wasila a wajen su Allah shi mu sani an gane ko ko kuma a ce to ko menene ma a sashi gidan rediyo a ci gaba da maimaitawa ko kafirci ne za su kafirta wata rana Allah shi mu sani an zo an samu tare cikin matsala su ba musulmi ba su ba kiristoci ba su gashi nan dai kamar dai abubuwa karatun ya lalace dan mu ba mu karanta turancin ba ba mu iya kere-keren ba kuma mun bar karatun addini ka ɗauki ɗanka ka kai shi wato kartu memoir vid an gane ko memory card empty wadda babu komai cikin ta ka kai makafiri kuma baka koya masa sallah ba daga baya ya zan ya dawo ya zan musiba ga al'umma kuma kun dawo kuna yin nadama ku kai su makaranta addini kuma ku kai su makaranta ta boko saboda su hada guda biyu lokacin da su yakin kafirci Allah subhanahu wa ta'ala ya mun mai kyau dan haka dai a takeice waɗannan abubuwa walakin nadhalimi bi ayatin lahi yashurun azzalimi ko ina yake ba a cewa sai wani sai wani sai wani sai wani Allah ya fi karfin yayi magana da sunan ka kai kadai baka kai wannan matsayi ba an gane ko domin in haka ne in Abu Jahal ya ce da shi alqur'ani yake magana kenan bayan ya mutu alqur'ani ya tsaya kafin a haife ka a haifi kakan kakan kakan kakanka alqur'ani yana nan yayi magana da waɗannan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi tun daga wannan lokaci har zuwa tashin duniya in an haife ka sai ka samu kuɗi ne da matsayi na duniya sannan alqur'ani yake magana kanka in ka sauka daga mulki ko ka tarauce alqur'ani ya daina magana kanka ko ko in ka mutu mutanen da za su zo alqur'ani su ko ya daina magana kansu ko ko sai wannan lokaci zai fara aiki yana da kyau mutum ya san ciwon kanshi Allah shi mu da tsari Allah ya ce laqad kudibat rusulun min qablik ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من Ɗaya daga cikin shu'ara yana siffanta ‘yan siyasa, yake cewa ya duru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lisiyasati alfalubsin ya duru yana juyawa ma'az zujajati tare da madubi haythu darat duk inda madubi yayi domin bai son a ce ba a ganin sa bai son a ce an yi lokacin da ba shi ne ba wa yalbasu lisiyasati alfa lubsin yana sanya sutura dubu saboda siyasa in ku malamai ne malam ya zo ce na son addini in kuma abin nan arna ne wasaniyin maguzawa ya ce le Niger est un pays laïque an yarda kowa ya aikin sa in karuwai ne ya ce Niger ba ta ci gaba sai da ku in makiɗa ne ku ne kuke gyara mana kultur din mu in mu yazo jan sarakai to ku dafa mana ku da adda jama'a za mu zo mu ma mu sakanka muku da abin da ya kamata in yazo wajen kutare da kuma makafi ya ce a'a muna so a kare haƙƙin mutanen da suke suna da tawaya in wajen kowa in yace wajen turawa to muna son mutanen nan mu yaudare su kun san tumaki ne jakai ne ba sa jin faransai da ingilishi mutane da za mu kawo muku su za mu ba ku dama ku yi amfani da arzikin kasashe za mu saci dukiya mu kai can wajen ku mu aje za ku yin abin da kuka dama a cikin kasashe shi in ma ya haɗu da aljani yana yace mai za mu yi mu'amala da kai domin ya yi mu'amala da aljani ta hanyar boka da koma zai mu'amala wannan shi ne siyasa me ya amfanin wannan siyasa mutumin da zai sayar da al'ummarsa ina amfanin wannan siyasa Allah shi mu tsari Allah ce to wala qad kudzibat rusulun min qablik wallahi an qaryatar da annabawa gabaninka wa ya qaryatar da su sune kafirai kafirai sune sun ka qaryatar da annabawa ko ba haka nan bane duk inda an ka aika annabi kafirai ne su ce ba za su yi imani da abin da aka turo da shi ba wala qad kudzibat rusulun min qablik wallahi an qaryatar da manzanni min qablika gabaninka domin babu annabi wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana da mafhumi kamar da suke faɗa kudzibat rusulun an kawo shi tankiri ma'ana annabawa masu yawa ko ko litta'zim annabawa masu kima masu daraja da yawa kuma rusulun an kawo shi saboda shi ya san hanya ce ta annabawa domin ba an ce mai an karyatar da malamai gabanin kamar da ke akwai malaman da aka karyata kafin zuwa su aiko sai an ka ce rusul masu aiki irin naka in ma kana da matsayi kaza to an karyatar da annabawa an gane ko wa in kadzabu fa in kadzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allah turja'u al-umur an qaryatar da annabawa gabaninka ba gare ka farau ba balle gare ka karau malaman balaga suke kawo cewa idan zaka ba da labari zaka ba mutum labari in ya zama to mutumin nan baka san zai karyata ka ba ko zai shakka to zaka ba shi labari ne ka ce Muhammadun qa'imun amma in ka fahimci mutumin nan tana yiwa ya shakka sai ka ce inna Muhammadan qa'imun amma in ka fahimci mutumin nan zai karyata ko bayan ya yi shakka zai karyata ka sai ka ce wallahi inna muhammadan qa'imun kaga kenan ma'ar wato akwai khaliyat bihin wanda shi wato ma'ana ba zai karyata ka ba kuma bai cikin shakka akwai wanda yake na cikin shakka almutaraddid ashak sannan kuma akwai almunkir to ko wani za a kawo mishi irin nashi ga ka'idar larabci sai dai wani lokaci za a iya juyawa da saboda abubuwan da za su zo wata rana za mu kawo bayanin su ina fata an fahimce ni to nan me yasa aka ce mai wallahi an ƙaryatar da annabawa gabaninka alhali ko shi manzo ai bai shakkan labarin da Allah zai bashi to shine suka ce nan an yi saboda su kafirran ko ko saboda su al'ummarsa ko kuma a'a za a iya ɗaukar kamar hankalin shi ya ɗauku ya manta da wannan qadiya to sai aka kawo mai rantsuwa saboda ta sake tabbatar da shi akan wannan abin mun fahimci wannan da kyau ko thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun ko ba haka ba thumma innakum ba'da zalika lamayituna kaga thumma innakum ba'da zalika lamayituna inna ta'kidi lamayituna ta'kidi amma thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna bai ce da tub'athuna ba to kaga kuma nan ne kamata a kawo lamun din kaga an juya saboda bi saboda da sun tsaya sun yi tunani ba a buƙatar ta'kidi a nan ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam in ji malamai ولقد كذبت رسل من قبلك أن قريتت دا أنباوا غبانك وانا النكرة في سياق الإثبات يعني أنت النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم باتنا نوى كفا domin an ce yanzu an ce laqad ja'atkum rusulun manzanni sun zo muku ba ana nufin dukkan manzanni sun zo muku ba to amma in aka kawo shi wato babu wani manzo face ya zo muku to kaga nan annafiyu in an kawo nakira yufidul umum kaga wannan aya ta cikin suratul an'am ba ta nuna an karetar da dukkan annabawa amma wace aya ce za ta nuna mu da wannan sai ka koma cikin suratu almu'minun an gane ko kullama jaa ummatar rasuluha kazzabuhu ko wace al'umma mazon ta zo mata sun karyata ta kaga ta fito da wannan fili karara sannan kuma wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'una cikin suratul zukhruf ta nuna babu annabin da yazo face an yi masa izgili an karyata shi to kaga wannan ita ta fito mu da wannan gasiri na san dai ba kowa yake fahimtar wannan ba amma dai dole za a kawo shi saboda amfanuwar waɗansu walaqad kuzzibat rusulun min qablik wallahi an karyatar da annabawa gabanin ka kafirai sun karyata su fa sabaru ala ma kuzzibu sai suka yi hakuri akan karyatar da su da aka yi kenan wato ma wannan wato abin nan fa sabaru ala ma kuzzibu ma masdariya ce fa sabaru ala takzib sun yi haƙuri a kan ƙaryata su da aka yi wa uzu an cutar da su wa ya cutar da su su ne rai waɗansu sun tuba sun bari sun yi imani waɗansu sun ci gaba ba su bari ba an gane ko hatta atahu wa uzu hatta atahum nasruna sun yi haƙuri da cutar wanda aka yi musu hatta atahum nasruna har sai lokacin da wato taimakon mu da nasarar mu ta zo an gane ko to sai malamai tafsiri suka yi sabani shin shi wa uzu ma'atufi ne akan wani waɗansu malamai suka ce an yi abin shi akan kazzabu kenan wato wato kuzzibu kenan wato fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu fasabaru ala takzibi wal izai kenan sai ya zama to ma'atufi ne akan wanda yake kusa an gane ko waɗansu kuma malaman tafsiri suka ce a'a kuzzibat wa uzu kenan an ƙaryata su kuma kuma an cutar da su waɗansu malaman tafsiri suka ce a a ma'atufi ne akan fasabaru kenan fasabaru wa uzu sun yi haƙuri an cutar da su ma'ana uzu fasabaru sai an kai at-taqdim wa ta'khir an gane ko to amma duk inda ta kai ta kawo su dai annabawan nan sun yi haƙuri akan ƙaryata su da aka yi kuma sun yi haƙuri akan cutar da su da aka yi wala nasbiranna ala ma azaytumuna kuma haka suka faɗa ba za mu yi haƙuri akan cutar wanda kuka yi muna an gane ko aza yuzi iza'an in an ce aza ya cutar da shi to mastarkin shi shine bai da mastar wanda yake kiyasi ya kamata a ce wato aza yuzi iza'an amma a cikin larabci kawani su kawo shi ba in an ce aza wato yuzi sai a ce azan ko a ce aziyatan ko a ce azatan amma a cikin kawamis da ka'idan laraba ba su ce iza'an ba to amma a kiyasi kuma ya zo to shi yasa akai sabani shin za a yi kiyasin kalmomin da ba su zo ba tun da sun tabbata a kiyasi ko ko ba za a yi ba malaman lugha sun tattauna amma a ƙarshen ra'ayin da yanzu ake amfani da shi a majma'al lugha al-qahira na duniya suka ce duk abin da larabci ko da laraba ba su faɗa ba in dai zai zo a kiyasin ana iya faɗa tun da kiyasi ne shi yake kawo wannan lugha ko ba haka nan bane domin sai a ce maka duk abin da ya zo akan kaza zai zo a yi amfani da shi da wannan suka ce za a ɗaukar uslubin waɗanda ba larabawa ba waɗanda kima almuwallidin ko almuwalladi waɗanda aka haife su tun daga ƙarni na hudu sun kai da magana da larabci shin za a sashi cikin yaren larabci ko ba za a sashi ba sun so su kiya waɗansu daga cikin su amma yanzu dole an ce za a yi domin wani zai koyi larabcin ya fi larabawa ma iya larabcin to ya za a ce ba za a ɗauki magana su ba a yi amfani da cikin larabci kaga wannan kuskure kuma lugha abinda ake kira lugha kamar yadda ibnu jini ya faɗa wato wasilatun yu'abbiru kullu qaumin yu'abbiru kullu qaumin an agradihim ko an tu'abbiru kullu qaumin an agradiha wato hanya ce wadda mutane suke bayanin bukatocin su da abinda suke son su kai gare shi sannan lugha ka'inun hayyun abu ne wanda yake na rayuwa kenan bai dace a ce an takaitar da shi ba in kun ce bakin kalmomin suwa da za ku amfani da su to yanzu miliyoyin ko miliyarorin mutane suna magana da yarenku ya za ku ce ba za ku karba ba kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba tana ci gaba dan haka dai a takaice ana iya cewa iza'an ko da waɗansu suna ganin yana da nauyi wala qad kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna sun yi hakuri har lokacin da wato taimakon mu yazo musu wala mubaddila li kalimatillah babu wanda ya canza kalmomin Allah kalimomin Allah akwai kauniya akwai shar'iyya in an ce alkauniya su ne kalimomin Allah waɗanda ya kaddara abu ya kasance kaunan innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wannan kauniya ce sannan akwai ayoyin Allah wato kalimomin Allah ash-shar'iyya kamar alqur'ani an gane ko kamar at-taura wanda ba a canza ba ba wata wannan ba wanda suka canza wadansu wurare kenan nan wadansu suka ce wala mubaddila li kalimatillah babu wanda ita ya canza kalimomin Allah al-kauniyya su ne waɗanda ya kaddara su kaunan Allah ya ce annabawa sun su za su cin nasara da waɗanda suka bi su walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalina wato tabbas innahum lahumul mansuruna babu wanda sai tabbatar da ya canza wannan wannan kauniya ne kenan ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce a'a nan wala mubaddila li kalimatillah babu wanda sai canza ayi wato kalmomin Allah shine alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun wasu kace a'a nan wala mubaddila li kalimatillah amni ma'ana babu wanda isa canza ayoyin Allah alkauniya da ash-shar'iyya illa waɗanda Allah ya so a canza at-taura da injila da an kai tahrifin su sai zaman to amun ne makhsusu su an canza su yuharrifuna al-kalima amma wadihi sai zaman to makhsus wala mubaddila li kalimatillah babu wanda isa canza kalimomin Allah subhanahu wataala kalimomin Allah ko suna da yawa qul law anna ma fil awatu fil admi shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah ko ba haka nan bane wato da za a kawo a mayar da teku guda bakwai a samu kuma duk abin da itacen da ke cikin ƙasa a mayar da su alƙalami ma nafidat kalimatullah kalimomin Allah ba su ƙare ba nan da yace sab'atu abhurin ba yana nufin an kawo na takwas ba za su ƙare a'a misali ne an ka baka قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي تود البحر ده سبعة أبحر باينا نسينا إياكا با كلمة من الله باسو ده إياكا دومين الله إلمين الله بيد إياكا كيني إلمين كده أنفارا آيا بيو زوانا شمبا ولا مبدل لكلمات الله باب وندي إسي تنزى كلمة من الله إن كونية ني إن كما شرعية ني القرآن باب وندي إسي تنزى شي إن كما شرعية ني عامة تو مخصوص ني دو أن أنك تنزى إن سوء التوراة إنجيلا ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد حقيقة تبس جاءك يا زومك من نبأ المرسلين دقى لابار وتو النباوة sai waɗansu malamai suka ce to wannan min wasu sun ɗauke ta ism domin waɗansu malaman kufa sun ce harfu yana iya zamantowa ism jalastu min alal kursi sun ka ce min harful jarri ala ismun ne su a wajensu waɗansu malamai suka ce a'a min tana da matsayinta na wato na harful jarri sai dai tana nuhin at-tab'id sai zama to wala qad ja'aka min naba'il mursalin ya zo maka ba'du naba'il mursalin sashen labarin annabawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk wadansu malamai suka ce a'a shi wannan min naba'il mursali sifa ce ta abinda an ka shafe an gane ko kenan wa laqad ja'aka naba'un min naba'il mursalina shi naba'un jinsi ne kenan na labari ba labari guda ba ko ko wa laqad ja'aka anba'un ko wa laqad ja'atka anba'un min naba'il mursalina labarai daga cikin labaran annabawa sun zo maka sai aka shafe shi wadansu suka ce a'a ita min litta'kidi ta anan domin fa'ili ana iya cire mishi min an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin ai an taqulu ma ja'ana bashirin wala nadir to min naba'in wa laqad ja'aka naba'ul mursalin sai an kace min naba'il mursalina saboda a karfafar da shi sabani ne na malamai duk inda dai takai ta kawo abinda ake nufi labarin manzanni sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan in muna son mai tafsirin alqur'ani da alqur'ani akwai abin da ya muna sauraka mai fita cikin wannan aya walaqad kuzzibat rusulun min qablik an karyatar da annabawa gabaninka zaka dauki ayoyin alqur'ani daban-daban an gane ko kaga yadda an ka karyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga annabi Musa mutane sun karyata shi wa kuzziba Musa fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhtum fakadfa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an karyatar da shi wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq qul lastu alaikum biwakil ko ba haka ba sai ka dauki annabawa wato ayoyi da dama da suka nuna wannan sannan fasabaru ala ma kuzibu zaka ga irin yadda annaba suka yi hakuri an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza amma duk da haka sun yi hakuri akan cutar da su da an kai tunda sun yi rantsuwa wala nasbiranna ala ma azaitumuna kaga sai ka dauki as-sabru fil qur'an al-karim kai bincike kai bahasi ko kai mawdu'i in ka wani malami ba ina ganin littafi as-sabru fil qur'an al-karim ina ganin da ke in ba dr yusuf al-qardawi bane sannan in ka ɗauki wa'uzu an cutar da su sai ka ɗauki maudu'i na cutarwa an cutar da annabawa an cutar da annabi nuhu ayoyi sun yi bayani yadda aka cutar da shi qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin sannan wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu wannan duk cutarwa ne ina fata an fahimce ni zaka duba ka gani la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al-marjuwina wannan cutarwa ne annabi lutu la illam tantahi ya lutu la takunanna min al-mukhrajina an cutar da su ina fata an fahimce ce kenan in ka ga dama sai ka ɗauki cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi shi kaɗai sai kai maudu'i wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun an gane ko walladhina yu'dhuna rasulallahi lahum adhabun alim kaga sakamakon su innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah an gane ko to adda lahum azabun muhina sai ka dauki kuma wato yadda aka cutar da manzo a wurare daban-daban daban-daban in ka ga dama sai ka dauki manzanni gaba daya yadda aka cutar da manzanni in ka ga dama sai ka dauki yadda an ka cutar da masu imani in ka ga dama duk sai ka hada su cutarwa ta yadda an ka cutar da annabawa ta yadda an ka cutar da magoya annabawa daban-daban maudu'i ne a alqur'ani sai ka tattaro ayoyi masu yawa ina fata an fahimce ni ko ka dauki cutarwa da darussan da zamu dauka wanda duk bai dauka cutarwa cikin hanyar Allah wannan mutumin ba mutum ne na gaskiya ba wa minan nasi man yaqulu amanna بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين كما أنونا وأن توتر وذات ذات وتي لن يضروكم إلا أذى موضوعي نكاد ننزاك سامو يد ذاك وتفهمت القرآن لكو أبا أبيو هكذا شر أوتي بزيوا ما أنقالي كو ده هكذا تكون قوة كلمة أنا حتى أتاهم نصرنا حتى إذا واتو أبنا أه تيمكم يزو مسو كون annabi taimako yana zo masa lokacin da ya shiga cikin tsanani am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله النبي موسى كان فارو غريشي أن قال يقول فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن مئي ربي سيهدين كاقا حتى أتاهم نصرنا أن قال يقول النبي لوط سيدتي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا ilaika annabi wato nuh alayhi salam sai da yake inda yake yayin kauna yake cewa wa qala nuh rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara ya kai lokacin nan sannan taimakon Allah subhanahu wataala ya zo masa da haka dai a takaice zaka ga kowane annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga cikin tsanani badar aka kawo musu taimako wa laqad nasarakumullahu bi badr wa antum adilla aka taimake su ghazwatul ahzab wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sannan taimako taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zo musu wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanaru khaira wa kafa Allahu almu'mina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza kaga shi ma hatta atahum nasruna mawdu'i ne wanda zaka dauka a cikin alqur'ani kai neman yadda zaka samu abubuwa da suka zo musu Allah ya kawo mu na dauki da nasara ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين شيما من نبأ المرسلين كنا موضوعنا لا بارع النبا da yazo cikin alqur'ani sai ka dauka cikin suratul shu'ara yazo cikin suratul anbiya yazo duk labarin annabawa ne min naba'il mursalin labarin wato manzanni sai ka dauka cikin suratul a'raf laqad arsalna nuhan ila qaumihi naba'ul mursalin ne wato wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum salihah haka dai zaka cikin alqur'ani kenan maƙuddan ayoyi ana cewa maƙuddan ayoyi suna ta makudan kudade ko to mu sai mu ce makudan ayoyi sun yi bayanin labarin annabawa haka zaka yi ka fahimci alqur'ani amma haka kawai ai tsaya sagaga sai zaman to ko ina ka zo cikin alqur'ani baka samu ayoyi kaga nan dole ne sai mun bar su ayoyi don ba yadda za a yi mu ce min nabil mursalina sai mun kawo tarihin annabi wani annabi wani annabi wani annabi wani dalilin da yasa Allah yake kamishi labarin annabawa dan mi dan a tabbatar da zuciyarsa an gane ko wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak hatta waɗanda suka bi shi su ma an sabkar da alƙur'ani don a tabbatar da zukatansu wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wa laqad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jabiyyun wa hadha lisanu arab qul nazzalahu ruhul quds min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu dan a tabbatar da zuciyar da suka yi imani labarin kuma daga cikin abinda zai tabbatar da zukatansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in kana kabura alayka i'raduhum wa in كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله يتي وإن كان كبر عليك إعراضهم إن يايمك جرما إعراضهم ككود كيد غريسو koko kau da kai da suke yi zuwa gare ka an gane ko shi fi'ili na kabura a cikin larabci kala biyu ne akwai wanda kabura yana da damma a cikin madi a kuma yakburu shine ya girma wato yana da damma a cikin mudari'i an gane ko fa'ula yaf'ulu ne to wannan yana nuna girma abu wato ma'ana ya girma asalin shi daga girman gawa ne in ta girma za ta yi nauyin ɗauka kenan shakka zai yi maka wahala amma wannan ya zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kaga nan kaburat na an ce wa in kana kabura alayka kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ko ba haka ba kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna to wannan yana girman abu ko ko yayi wahala izuwa gare ka an gane ko wa innaha lakabiratun wato wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in sannan kuma wannan mudari'in shi yazo a cikin alqur'ani wato au khalqan mimma yakburu fi sudurikum kaga yazo da gamba amma in ya zamanto wato kabira yakbaru ya nuna abin yayi girma ta hanyar ta fuska shekaru an gane ko shine kabira wato wato yakbaru wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru amma nashi kabira da kasra shi ma'azin shi bai zo a cikin alqur'ani ba ina fata an fahimce ni to da haka ne wa in kana kabura alayka i'raduhum in yayi maka nauyi kauda kai kai ka kauda kai i'raduhum nan shin kai ne zaka kauda kai gare su ko ko su ne za su kauda kai daga gare ka domin nan akwai abu guda biyu i'raduhum suna idmantowa hum shine fa'ili na masdar kenan i'raduhum iyyaka da suka kauda kai zuwa gare ka wannan abin baka ji dadin shi ba kana son kowa ya imani ko kuma wa in kana kabura alayka i'raduhum in yayi maka kai wato kai an ta'ridu anhum ka kauda kai daga gare su ko ya zama to mudafun ne ila fa'ilihi ko ya zama to mudafun ne ila maf'ulihi in shi manzo ya aikata ya kauda kai daga gare su kenan su sun zan abin kauda kai zuwa gare su amma in su suka kauda kai zuwa ga manzo shi manzo ya kuma maf'uli su suka kai su suka kauda kai zuwa gare shi to duka cikin larabci zai iya dauka wannan in mun ce sun kauda kai ma'ana kauda kai da suka yi zuwa gare shi su sun kauda kai zuwa gare shi an gane ko tunda Allah ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud in sun kauda kai daga gare ka sun kauda kai daga alqur'ani kawai ce to ai alqur'ani na ake nufi sun kauda kai daga ubangiji sun kauda kai ga dukkan abin da ke da alaka da musulunci sannan kuma in kana kabura alayka iraduhum in kai baka iya kauda kai zuwa gare su kana ganin cewa dole sai sun yi imani to wannan kuma ba wajibi bane an gane ko dan haka dai ayoyi za su yi bayanin wannan duk lokaci ya dan matso muna fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan shin in kana da ikon wato an tabtaghiya ka nemi an gane ko nafaqan fil ardi rame a cikin ƙasa an gane annafaqu nan an gane ko shine rame a cikin ƙasa shine astarabu ana kiran shi astarabu da sinun abba akwai bambanci tsakanin shi da astarabu astarabu shine abin da ake cewa ruwan wawa malaman zuwa suna ce mata kakawal walluwa an gane ko sannan asirbu in an yi kasra da ra'un ya zo wato a wato garke kenan to nan nafaqan fil ardi shine rame a cikin ƙasa ka shiga can cikin ƙasan ƙasa aw sullaman fis sama'i ko ko ka taka tsane ko tsamne abinda ake ma as-sullam shine tsauni al-mas'ad abinda ake hawa sa'ada an gane ko ko ad-darajatu wani lokaci ana nufin abinda ke hawa shi yasa ake kiran maki daraja saboda wannan ya hausa man wannan an gane ko ko al-ma'raj shine tsani wanda za a tattaka an gane ko wa ma ya aruju fiha kina abin da yake kuma zuwa gare ta sannan tsaunin nan akwai tsaune wanda ake gani akwai tsaune na cimma bukata daga wannan sai wannan daga wannan kalma sai wannan haka kai zuwa inda zaka daga wannan bukata sai wannan daga wannan bukata sai wannan to fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard in kana da ikon ka nemi wani rami a can cikin ƙasa aw sullaman fis sama'i ko ka taka tsane a cikin sama sararin samaniya fa ta'tiyahum bi aya ka zo musu da aya sai an ka shahe jawabin in ay fa'alka aikata in kana da ikon haka bi ayatin ka zo musu da aya wadda su sun yadda da ita domin ba kowace aya suke nema ba wadda su ne suka ce a kawo ta walau sha Allahu da dai Allah ya so la jama'ahum alal huda da ya tara su akan shiriya sun yi imani gaba daya amma walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini kai ne zaka cire da mutane sun imani Allah bai so haka ba fala takunanna minal jahilin kada ka kasance cikin masu hushi ko ku fala takunanna minal jahilin kaka kasance daga cikin waɗanda sun jahilci wannan qadiya ta cewa mutane ba za su yi imani ba akwai sauran bayani da yake da alaka da aya dole dai anan zamu tsaya sai sati mai zuwa in Allah ya kaddace mu da cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh